الجاهلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى لسلمي ولكل أمري وأمر عقلة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر دلنا عليكم بكر وجه الجوال الأولى ta dubu ɗaya da biyu da arba'in da shida bayan jira na ba da salatu da salamu daga makka zuwa madina wanda ya yi da tara da wata wata yana shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da lafiya idan ba manta ba mun gama kitabun shari yau za mu kai kitabun kita shi ne kitabun biyu kitabun da zai magana a kan albuyo shi ne wato kasuwanci jami'i na albayu albayu shi kuma albayu abin da suke kiranta a larabci ma'anarsa a istilali shi ne mubadala tumalin tumali bi kafi tamallu mubadala tumalin tumali bi kafi tamallu wato canjin dukiya da dukiya ta hanyar da nufin mallaka da niyyar mallaka shi ne ake kira al'ulu kuma kun ga mun yi abin da ya a ƙari a baya mun zo mun yi ibada to babu al'amari ne wahala irin wannan al'ulu dan a nan ne za mu gane idan rayuwar mutane tana kyau a nan in ma ta lalace a nan babu ne ko ta ne fakar mahimmanci a rayuwar mu musamman mu yanzu da muke rayuwar hannu baka hannun ƙarya ya ke haram ya ke haram don halittar shi da an kore da a ita ma halittar an kore mata wuri da za a kuka cin mata duk da ake gana su to shi ta yake da wahalar jari to shi ne mu ba da rasu ba da imanin ikarci da mallu canji dukiya da dukiya da nufin mallaka da na abu da biyu ya kamata mu san meye ma'anar almali almali kuma shi ne kullum da yin da kima duk wani abu da yake da kima da yake kira dukiya kai ka dauka sai kuɗi kawai a duk abin da yake da kima da yake kira dukiya shi yasa abubuwan da ake mu'amala da su wajen kasuwanci na yau da gobe shi ne za ka ga ana cewa ko dai za a yi kasuwanci a yi asabar da saman kuɗi da kuɗi ko kuma a yi almusman bil musman abin kuɗi da abin kuɗi ko kuma a yi samar bil mutlaq kuɗi da abin kuɗi wannan abin kuɗi da abin kuɗi kuɗi da kuɗi kuɗi da abin kuɗi wannan abubuwa uku da su ake da ba su da harka wato kasuwanci sannan abu na biyu da za mu kalla shi ne hukuncin sa duk da mun ji albayu albuyu yanzu ne hukuncin sa duk abu da ya zo kana so ka gane shi da kyau ka fara ba shi matsayi a cikin matsayi biyar da ya zuwa mutum bal hukmu wajibun wa mandubun wa ma uji a wal maqru'a ma ba qawli dole ne da abin da ake ga matsayin biyar din an ce ga zuwan to me hukuncin sa ko ne da wajibi ko ya zama haramu ko kuma wato ya zama masuri an gane ko kuma ya zama makaroni ko ya zama halal dole a cikin biyar ne ya faru daya domin da a musulunci ma hukuncin da shi ne halal wa halal lahu bai'a wa harama riba Allah ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba sannan saboda mahimmanci da shi ka yi na yake yawo da zafi kasuwa kasuwa in yaje kasuwa da zafi in ka buɗe shago shi ya ganje ga wani abu da kake cewa alfama me ya hukunta Allah akan sai da alfama ya ya kasuwa ce in ya ba tambayoyi sai shi ya kaba ka sani ba sai a kullum shago ya ga ya yi ba a rufe sai ka koma makarantar tsoro ha koyo hukuncin Allah akan kasuwa ce sana'a abin da ya dawo da yi zai kuma gabuna da yawa to tsanga shi ne sai ka zama hujja Allah a kan gabuwar su da za a buɗe wa suna da yin hikon to da haka yana da wani mutum lura da wannan kwarai da to za mu ga a cikin kitabun irin abubuwan da za a kawo daban daban mujahid na farko الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين حديث من الذي دا أمكن دا ولا تقدر تكون هذا وإلا بيده Oje ɗari biyu da hamsin da hudu abuwa, da hamsin da hudu an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba. An ga tura da Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda, an ga tura da Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yake idan da baya a bazu ba idan mutum biyu za su yi kasuwanci za su yi siye da siyarwa ko san da ma kan shi ne abubuwa uku ne dole a samu ne siya da ne siyarwa da abin da za a siya ko kowanne yana da ka'ida a mutum ne siya yana da nasa ka'idodin wanda za a siyarwa yana da abin da za a siya yana da menene kyau na ƙarshen kawai menene jarabin abin da za a biya shi kawai za mu faɗa me ya jarabin abin da za a biya abu da ne ga da shi ga da shi ba me ya jarabin abin da za a biya na shi ke nan kawai ya zama abin ya zama Allah ya yi da a biya ba za ka kawo biya ne ka ce za a biya ba ka san Allah ya biya ne da ba ko alalin misali shi ne abin da ake magana to da aka samu mutane guda biyu za su biye da cewa ba kullu wani min ma bi khiyar ko wanda ɗaya daga cikin su yana da zaɓi ko wanda daga cikin su yana da zaɓi shi kuma zaɓin nan iri uku ne akwai khiyarul batin akwai khiyarul zanni akwai khiyarul gabbi khiyarul batin shi ne idan yanzu muna da wuri a yadda muke zaune a wurin nan sai muka yi ciniki muke cewa ciniki a wajen lafiya haramu ko dan dan kana bai da waya ko wani abu wani yanzu yi nawa kuna da kaza akwai gadar iphone eh akwai nawa dubu biyar ka ɗauko ka waya ko dubu ɗan wuta haramu ai babu da muke yi kenan a wani abu na taɓa ku eh saboda haka babu da muke yi kenan a cikin abubuwan da yanzu ba a yi ciniki a wajen masallaci ba ko su yi da zarar wani abu ya zama da huta haramun ne ya yi biya da tigiya da tiriki da an da biya ne ne ne da rawa kana ba ke wannan da ba amma tigiya haramun yanzu kana nijuwa ba ko da ruwan kashi da Allah jama'a ba wanda ya ga da na kai haramun sai Allah ya ce a ba ka ba ke kada Allah ya ga kai haka ne to da ka wannan to kiyamun majlis shi ne kuka yi kirkiyar da mutum a wurin kiyamun majlis mutukar kuna wurin ko awa ɗaya za su gobe idan a wurin ya biya ba ta zai iya ce ba gaskiya na ba ta shi ne kiyamun majlis amma idan kawai kamar da yanzu ba a ya fita bayan kuma sun kulle kirkin zai ya fita amma ba masallaci ba a waje ya fita ya dawo to kirki ya fita shi za a tula da umar su kuka yi kirki kana zuwa kuma in da biyar zuwa duka kuna ga wani shi sai ya ga wani ne sai ka zo da wani to da haka ba za ka ce ba wani aka yi wannan ne to da haka shine kiyamu mutum kiyamu jami'i kuma shine ya zanto bayan an ji aka ce na ba ka kwana uku ko kuma kai da kafiya kai ne shi kake ce in na je na karba da ke ta gidan dama ne idan na zarar da kaza zan dawo ku a yara da ke wata kaji na sallah ka ce in na je na gwada ke ba zan dawo mai sai kuma zai yi su karya wuce kwana ku har shi ma ya baka na fitar saboda haka da kai dai sai kana gwada ma ka dawo amma ka bawa yara su da biya wa sallah gidan kakanni kajiya kajiya ko kula da lafiya in na je baya da lafiya ba na nawa na ba ka awa sauƙin da ke kwana uku to da ka baya da lafiya ka dawo sharadi in ko ka ga ko ka wasu sharadi da to ka ga domin ka zo mutum ya je ana dawo da nan musamman irin su bala ka je ka tara baya da lafiya to in ka ga ta wani wanda ya san lafiyar ki to sai sai ga ya yi sharadi cewa zan da kuɗi amma in na je ba da zafi zan dawo da shi ta yadda shi ne dawo da kai da wuri wani abu da kai yi wuri ne akwai da wuri to shi ne siyaru sarki na uku shi ne siyaru sarki zaɓi na duka hannu shi musulunci ne ƙayyade ba bukari a munakasa da ake faɗa cewa ya halatta ka zo da kayan ka kawai kai ba musulunci kai ba ka sani ba domin shi ɗan kasuwa kullum zo yake ga ya za ya samu riba kullum ɗabi'a da ke saboda haka da gado ana jira abin da ne uku a kasuwa ko ina da uku a cikin cewa kai ba ka sani ba kana zuwa kawai yana a cikin masu dubu goma ya dubu tara ya ainihin ba biya haka ka bai ba ta wuya idan ba ai ba ka biya haka ba wani wuri ka biyo kuke siyar ba dubu sai ba wannan da ba ni ma wallahi ba wa biya haka ka bai ba alayi to sai ka ce duba ko ka biya dubu tara ka biyar ba dubu tara dan kai ka dubu tara kana zuwa da sauran biya ko kai kana cewa ai lokacin wannan dubu dubu tara ce kai ko ina yi ko ba ke yawa an na rubuta hannu ne yawa ba ruwa yi ba ba rubuta hannu ne yawa to ya hada ta kamar da ke malam ko kuɗi na ya za a sai da ina ma yau dubu dubu tana da rinka da uku shi ne su yawo da gabu da haka rubuta hannu amma yau da ita ko shi kuma da ba a zuwa to ya ji hada kawai ya bai da a cikin yan kasuwa ba shi ba ya yi kira da ba haka yi da shi ku wannan shi to shi ne to sai Allah ya da shi da shi ba kullu wa ni bin ma dunya ko wanda ɗaya da shi yana da zafi zafi na kullu shi ko na ruda kullu shi ko ruda shi wanda ya da shi na ba ba ko ne ya ba ko duk wanda ya ce wai sai da gaskiya na ba ta don kaya da ne ne yi wa da wani labarin cewa duk baka yana da wasu ya rufe sai zai ce ma ya bata to shi ne kowane yana da zaɓin da an gaba da ya zo da malamin da ba a samu fitar da sarbu ba wa kana da biya duk kasance suna guri guda suna guri ɗaya wa tsohuwar mu aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya da suke ba su yin zaɓi min ciyarwa ya ba da zaɓi ya ce kaje bayan kwana uku ko shi ne shi ya yi bayan kwana uku da shi ya samu kaza zan dawo shi na yi wani nan bane ne wata baya a alada da suke ke da shi yau da aka haka wa kadu wata balmai annaba in da rasul sallallahu alaihi wasallam ka ko ya ku shike ka ko ya ku amma ba ni biya ba ke da al-qiyam al-majlis ba ba ke da ni ba me yasa zuwa gurin malikiya shi ya kai filifin ko ka tashi ka je ka dawo kawai yayi ko baka tashi ba yayi ne da ina ce saboda Allah ya ce ya yi wa da amanu aw ku bi aku ya ku wannan ba da gaskiya ku rika cika alƙawari abin alƙawari abin da kuka kulla shi ko ka zo din nan kun kulla to malikiya ba su ka fara abu kadina shi ta ce in ka fara dabula aka zo to dauri da haka ko da da mun yaji ruwa shi kai kawo da sala amma ka ga gurin gurin da yake kai kawo da sala ki zalla ta ba mun ni ko kai zalla ba ko ba ko ba kai ba duma ce ya ku yi mata sala sala sala ta illa al-maqtuwa to wannan duka kama da ni amma ba ni da za ki cewa kai ya ga ladina amanu aliya Allah wa rasulullah wa rasulullah wa la tuqilu a'malakum wa la tuqilu a'malakum Allah ya ce kan ku kaza a yi ba da shi ma da iya ta kafa hujja cewa kun ka fara aiki a yi karka ne aikin azumin nafila ya zo a razali duk da kaga kai rubuta azumin nafila ai ba ne ke ba kawai lalan ne ba za ka samu to sai ce wala tun ki do a kan je za ku koyar da ita wannan hadisi na farko da yin ala ta buɗe iyalin mafi wannan ne ne yake nuna cewa lallai yanin da gurin zama ya tafi kulli min al-mutabari alayhi ba'da al-isha ba'da yin iqali wai wa dubi da ko da bangare da jiyar ba ko ne ce bai an kulle shi a tayin da fara kamin da ne zalika al-majlis bi ardani ba har sai da rabu da wannan gurin da cikin inda aku zauna yanzu da wanda ya kirma da wani abu a majalisa sai mun bayan da aka haɓa ba ku dage ba da biyar amma da ake ka tashi ka tafi ka je ka dawo ku kirkiyar ku na biyu an da hadar biyar yankane aizan bi dalili ya hadu mulaka wannan zaɓin yana yankewa tare da ba da zaɓin da ya yi cewa abin kaza shi ke idan ka yi bayan kwana uku shi ke ka yi da bayan kwana uku kuma ba ka dawo ba bayan kwana na hudu wani abu ya ba da kai ya ba na uku annal bai'a yalzamu bi tabarru ya abdali ma min majlis al-aqli lalle kafirci yana da zantuwa ganya ne rabuwa da kuma da tsara da jikin da ku na uku rizar tarabai an gane ku yarda bangarori guda biyu ya yi haram halala baya mai da haram da koma halal hadisi na gaba الحديث الخارج والمنصوص بعد الجهادين حديث الى دليل رسول الله انا حكيم بن هشام قال an karɓo daga hakimu ɗan hijab Allah ya kara mu da wani hakimu bin hijab din sai yadda muka hukar da a wannan littafin shi ne abu qasim sunan da hakim bin hijab bin kuwait bin asad bin abdul uzza bin qusay bin kilab al-quraysh an da alaka da annabi ko aina Hussaini ba ba a mai rubin yana a nan suka haɗu da hakimu bin Islam to ina suka haɗu da ranar kabi da kuma suna haɗu da abin kuwari domin ɗan kabi ai kaga da hakimu bin Islam ibn kuwari shi Islam bin kuwari dan uwan da kabi kamar yadda Zubairu bin Awwam bin kuwari shi ma Zubairu shi ma dan uwan ɗaya a wurin da na kabila ɗayan ɗan uwan da ne awwal ibn khuwayl khadija bint khuwayl hidan bin khuwayl khadija bint khuwayl sanan alaka ce yutuna ta ne akan kusai bin kilan al-qurashi saboda haka na kabila babban shi wannan ba Allah an haife shi tun kafin Ahmad bin da shekara goma sha uku. An gane shi bayan da yake so ya aiko. Kafin Ahmad bin da wata shekara aka haifa da wani da zai zura. Ahmad bin To kafin Ahmad bin ba za ku ce ya yi ba a ba. Ko aka ce wa Abbas kai da san waye babba. Ya ce ni aka riga haifa amma shi ne babba. Shi ne haka. Ai shi ne da take. Ni abu ya yi ba annabi alaihi salatu wasalam to ana so ka yi da laifi a gudu in dai ya shafi annabi alaihi salatu wasalam cewa ya rubuta laka Allah ma ta kaddama min dalilika wa ma ta akhara shine malamai da mu da bin kalo masara sai ka ce ya rubuta laka Allah ma ta kaddama min dalilika dan Allah ma ku cikin ya gafarta ma abinda ba ka yi ba wa ma ta akhara da wani kuma ba za ku yi ba bai ba ko ba bai ba yau da haka dan Allah ya dawo shi ne da dadi zaki annaba ne kira shi za ka ji ma annabi ne bilai ba Allah an ga ko to da haka wannan shi ne abu da kawo a ko hakimu bin ila an haife shi ga shi an yi shi shekara goma sha kuma a cikin gaba ba da da gaba suna aiki gara a cikin gaba na kuya da gaba mata suka kewaye da aka ɗauko ƙirgi fata guje shi aka yi kuɗa mata tarewa a tsakiyar da aba aka ɗari a ce wajen shi da mutum ne da yawa alheri duk kafin zuwa musulunci shi yana da alheri mutum ne mai kyautar da shi an gane ko don ana bayanin cewa lokacin da ya mutu mun yi to aikin da ya jariya ne wa zama ne shi kan aka tafi wani aikin haji ya yi gaba ni da ni ya je da rakuma da ya ce a rawa wani Allah a daya to da haka mutum ne mai kyauta sannan bai mutum da waje da aka zo fatahu masa kun ji wani ikon Allah a fatahu masa ya ce ba ma a farko musulunci ba duk da aka ce ka abu aka yi shi za a yi cewa mutum ya ce Allah ya samu ga annabi sai ka ce gani ne amfani domin abu da ya yi daga annabi amma da amfani sannan kuma akwai wanda za su ga annabi annabi ya kore su mun biya da koyar da lafiya ba gani annabi ne kawai a sai ya zama mara da amfani a kowanne za su ga annabi amma zai zama mutane da hankali domin annabi koran su zai ce ba so kan ba so kan kada kai ya ruwa ba so annabi ya za su yi wuce da wuce da shi a bayan da kore su domin sun canza mu addini Allah ya kiyaye to wannan shi ne ya mutunta a abu barki shekarar da aka yi kasaru masa to shi ne da ya zo ya bayan da ya rasu da ga shi nan na yi abubuwa da yawa kafin musulunta na alkhairi ya matsayin wannan aiki ne ya mai bin shi aslamta alama aslamta min khair ka musulunta akan duk abin da ya shuke na alheri gaba ɗaya ka udayi ne wa jin lahu da ya ake muhaddana wa gara lahu da kuma rayuwa Allah ya yi ba su gaba ɗaya zirban su koma alheri sannan sun aka so ya yi bada yana cikin sabuwar da musulun ba wannan abin da ya fito yana yin faɗa wata kalma in zai rantsuwa zai ce wannan dina jahil balan uktal yau ma bade wannan dina jahil balan uktal yau ma bade na rantsi da wanda ya tsira kan jahil ba a kan jahil ba na rantsi domin yana cikin wayo da jara an kai yake ba an bar da ke yana cikin da abu da ne eh ne rantsuwa yana ta na rantsa da wanda ya kuma tace ni ba kai ba kai ne ba za ka kai yake ba domin a wannan an zuwa da kafirai to Allah ya kuma tace shi domin yana da rabo a mutum to yana da wannan hakim ibn hijaz saboda haka shugaba ne sannan a tashi da yawan kyauta ka san wato wannan abubuwa guda biyu ba kowa Allah yake haɗawa ba Allah ku ku ni garbi ya baka dukiya kuma ya baka ikon ba shi na eh ba kowa Allah yake ba to ji Allah ya haɗa ba dukiya dukiyar da hannun da take ba ba dukiya ba yana cikin manyan jagororin ƙuraitawa sannan mutum ne magani Allah ya ba shi da wani nasaba ma ka zo da wani aka ce ai ɗan gidan wani to yanzu zai faɗi na gaba ta sama sai ka biya mu har ka kai da goma Allah ya bar gidan na sama sannan ya rayu a rayuwar da kusan shekara ɗari da ashirin a duniya to wannan shi ne ake ibn hijab radiyallahu ta'ala anhu قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجعل الولي عامل القيامة masu kiyayya guda biyu masu cinikayya su yi suna da zafi malam ya ka fara ka mutukar ba su rabu ba daga inda su khiyarun mafi au qala dakara ko kuma hatta ya ka fara ka har su rabu duk ba su daya fa in zalaka ya ga ne da suka yi gaskiya duk su bi da me biyar da biyar ba me biyar da biyar wa da yi ba gaskiyar kayan da cewa siyarwa ne amma da yake yi zaɓi siyar da rura da ta zo waya da siyar ba ta da wani matsala tana yi da yaji ba ta da wani tsohon ko da rura ce tana da bukata ko wani ka ga wannan ka ku yi siya a abu da ya yi zaɓi siyar gaskiya ba ta da ke sayi a rana na da wani jaktor a rana sun gabar wato na yi magana da wasu a gudanar da ya kama da ayyuka eh kamar yadda yake a zamanin da aka yi kaje biyar kasuwar jagora sai a gaya ma kana za a wuri da shi da ake jakin kuturu ne ne ne da ke kuturu shi illa da idan kai bai sauki ne kana so shi ne da ya gaba a tsaya tsaya ko ka sai da shi ko ba ka da shi ba saboda ka ga bai sauki ba ne sai a ce ma jakin kuturu ya fi kowane a jagora ya saba ya zuwa ki gaba a zuciya kawai annabi wa yake a tsara ba zai kara tsayawa mun ga ga wanda duk yake gauri ya aiki ya rika kai kasa ya dawo sai ka nemi mai aiki to ya ba to shi ne yake wani sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana kowa ya bayani cewa ga abin da yake kunshi a cikin kayan kai kudu da abin fili goyi ga lahu ba su ba shi ba sai da ne za a samu albarka a cikin kasuwancin su ne wanda ya ji Allah zai sama albarka a kudin wanda yake da Allah zai ga albarka a haja wa in ka ba amma suka koyi duk sun yi wa kada ba suka yi ƙarya to a nan shi mun san cewa bai biyarwa za mu iya gani ƙararrun ne zai koyi ƙarya ko to shi ne da a yanar koyi da zai ƙarya ta ina domin abin ya haɗa su duk ne in suka koye suka yi ƙarya duk ne mai siyarwa kowa ya san a inda zai ƙarya amma bai siya ba farashin da aka faɗa ba eh na da cewa farashin da zai ce wallahi jibi duniya ba su da yake da yawan zaka wata wani kaza misali sai kuma mai na yawwa to ka ji abin da Malam Ibrahim yake ko kuma ya zo ya rika fada cewa ai yanzu waɗannan wayoyin ba gaba ai yanzu ba da lafiya ko a kasuwa ya kukkuje ta ya ga kukkuje ta ko kuma na uku dan mutu ya zo kuɗin da zai ba wa wanda zai biya ya sa mara zuwa kaga akwai ba ko ya sa mara zuwa ne ko shi ne ai ko public alert ya gudu ba ba da abin da public alert ai ina yi to ka ga wannan wato dan dan ƙarya da nake gaskiya ya yi to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yake barkatu confidence ke ke mu'minan barakatu bai ayi ba za a shafe albarka kasuwancin na su yi abin tambaya idan mutum idan bangare ɗaya ne da ya yi gaskiya ba shi kare ta shafa ko ta shafe su su ne gaba da su ya yi barka su bai yi ba rikubin annabi to wannan magana da wuri akwai malamin da suka yi cewa wanda ya yi irin da ya ji kaira da ta wasu malamin suka ce a shi wannan da ya yi jan gwado wani da ya yi kanta da su duka su ne amma wala da shi wani lafi sai mun wani waya ya rubuta wannan da ya zai mutu kadai zai ga abu wata kila kai ma a ga magana sai dai ka ga na cutar da ya mai amma shi ne jin albarka shi ya fita mu inda barakatu wa ima annabi ila atabi albarka ta zo da nan ila mu koya da kanya su go ta iyali mafi za ku majalisi ya ta kalla mutakar kuna guri akai kiriji ko awa ku biyar ba ku dai ba ciniki yana yi amma da zarar kun wuce biyar ne sai zan ke bakon ciniki ya kuma na biyu wujubu sunimi bilbaiki wajibi ne a rika faɗar gaskiya a kasuwanci wa zalika bi bayani kullu ma ya'allaqu bi sina ka kai bayanin abu da yake da alaka da hajarka ka faɗa karara na uku jarirul kalbi bilbaiki haramun ne kai karya wajen kasuwanci haramun duk da wasu ne gaskiya kan abu da na wuwa da haka ana shiriki an kwaɗin yadda ke garkayin gaskiya wa bayani a kan yi yi bara ta tilbai an yi bayani a kan tasirin gaskiya wajen albarkar kasuwar na biyar a ta hakin yin alkali an tsoron da kai abu ƙarya wa ta hu sababu ne ma'akin ba ta cewa dalili ne da yake janyo a tafi albarkar kasuwar na shida an tasirika wa in zarar da zahir la su da ne gaskiya ko da ranar su a zahiri misali ka ga ya wani gaskiya ne ku je ban ma da ke ya ba su ya ya mu ko da a cikin kana ganin ta su ke yi wala din da min da ke kari ko da wajibi ne kai ta dole ne ka bar kariya wa inda ba a zahirin ko da a fili za ka amfani da kai ta kariya haramun ne kai ta to wannan ji kun ji wannan babu ya gaba babu ne babu wani na haɗu ne da koyo babu da zai magana a kan abin da aka hana ba da kasuwar wannan babu shi ma yana da matuƙar muhimmanci tun da Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harrama riba to harrama riba riba Allah ya haramta kasuwanci amma ya haramta riba abubuwan da suke sa kasuwanci ya haramta kuwa karatu mu na rubutu wal marja mun kan lokaci da yinsa amma za ku iya tuno wasu gaɓoɓi da na jana na dawa nan ma zan taɓa da shi abin da yake da kyau kasuwanci ya zama haramun abu na farko shi ne riba duk abin da riba ta ba su shi ne ba kai ba hannun Allah wanda wani ya cikin nasi riba na farko ke na biyu aljahala a kasuwanci idan akwai ignorance jahala jahilcin abu shi ma haramun wato wato haramun abin ke na riba na uku alkara shi ne wani satin rashin tabba a kan abu saboda haka shi ba haramci yana shiga a shari'a tana hana wannan bakin na hudu azzama lokaci akwai lokacin da shari'a ta hana kamar lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ranar juma يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الله يذروا البيع، annahu min tahrim an hana ka bar kasuwanci kawai da tsara an jira sallah da ne haramun ne ka biya da kayan ka shi ne muke ta bayani a wani lokacin cewa wanda yake akwai ko dinga ko sabon gari saboda da yara a cikin wannan tafi tirayin karfe daya wasu suna jira su sun dawo har su ne saboda haka rufewa za ku wajen baya ku rufe kasuwar ku je ku dawo in kun dawo in wasu kuraren suna sallah sun sun biyar ba ku domin kun yi sallah amma wannan dabaru irin dabaru ne da yahudawa suka yi allah ya ce kan su su ban asabar suka je ran zuba suka yi sharku gaba ɗaya da suka gama fata suka kwashi to suka kwaso wani na abubuwa an fahimta da ko eh saboda haka yi da yi wai ne inda ba to sai ce na biyar kuma abdara abdara an bai da rigo shi ne cutarwa da abin da ya zanto ba a samu cutarwa to shi ma yana yana yana janyo a kasuwanci ya zama haram wannan abubuwa biyar da za su zama mai karfi to ne الحديث الثاني من الخمسون بعد المئتين حديثنا قريب إلى خمسون كذا أنا عن سيد الخدري رضي الله عنه أقول لأبو سعيد الخدري أن أشار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعلم كلاد عند الله ثبت قريب نهى عن المناوضة يا كافر من أجل كلاسة المناوضة فمن بعد ما يدين مناوضة sai aka yi ne wani ya ɗarko rajuli don ba hudu da bari wani ya ɗarko rajuli don ba hudu da bari da rajuli shi ne mutum ya ɗauki babun da ya wurga wani kuma ya wurga wata abin an yi kalli ba wurga muka ji su ya fi babu sai ce ina ya wurgo ma kanta wannan ce haka gwani daga tambaye su sani ana yi an buɗe nila sai a ce in dai ka ɗauka kanta kana ɗauka ba za ka kaji biya ba ko kuma kuna sai ku masu ƙananan ƴan kasuwa ya buɗe ni da su sai yau sai da ko na farko ruga da duniya ruga haka ne ka ruga muku ne kuna ba da ke duk wanda ka ruwa ko ya yi shi ne muna ba da wata illa bari da su ko ko gani da wata illa aka harsu wannan kasuwa a wannan abubuwan biyar da na faɗa akwai gaba on ka dai ko sannan daɗin daɗawa ba kuma bayan shi akwai wani abu ba na kai da hala domin baka san ya kawo koma zai iya yiwa kai ka kayan zai ji gani gani a nan mutu yana kawo koma sai ga kayan ma na ne ba bara ke da ba duk wani nan bai za ka yi mutu misali kawai wani mutum ne na wata bai za ka yi mutu saboda haka wayannan abubuwan bisa shi ko musulunci kuka lura gaba daya ko yake kowa ya halal ba a so a sami cutar azab amin ba so da haka sai yake auyar kuma ilimi ko kuma baya kalla ba tare da ya kalli kaya ko lokaci a duhu da eh non ne kamar da ake yi hotel an fahimta da ko irin wannan kawai ku kaga akwai jahala daidai wani ha'alin jumla wannan da kan kuma gano kuma da kuma a cikin zuwa ya a nan zuwa ya ga wala dirara babu cuta babu cutar wadai wala adil mulamata annabi ya shirkin mulamata da kai ne ya ne ne ya wal mulamata shi lafsu rajul kawa wala yuzu ilayhi shi kuma wannan shirkin karo da biyu kada a kawai da ba a yi da kalla waje ne da kalla ai ana duka ko tabawa hanyar da taba amma ba a zai kalla ba zira hannu za ne ka taho duka suna da ka taho wanda ka taho ka bi maybe wannan yanayin da yi wannan kaza ne mai lauki ne ko kwakwacin ne ko kaza kawai ka taho kawai taba aka yi da kai ba za ka gani ba da ne aka hana ta wannan karfin aliba ko algara ko aljahala ko wani zadanci ko ignorance na akwai ne akwai jara sannan jahala na da kamala ko domin baka san me za ka fito ba zai iya yi wa ka zawo ka ga kai kana neman abu da za ka yi ya ka zawo ka ka kogon kai jahala shi ma wani yan zuru ne ne dai ka taba ba za ka kalla ba ko sai ma ne shi ya za mu kira kan yin hadisi annabi an bayyana munabara na daya an hada ne kasuwanci na munabara shi ne wato wanda kaya kawai in an gurgo ma kawai kafiya wani munabara da na tabawa wa kullu wayin mithlu ma da duk kasuwanci da ya kamata shi ne wannan da kuka faɗa da dole na biyu hada ne wani ani ba fila ala da ni da wila ba da yake wannan kasuwanci guda biyu fatan ne ne da wani da za wa ba mu koyo da jahiliya kasuwanci ne na jahiliya ya na dare ya ka bin fasada halin yana hukunta ne ba ka kasuwanci na uku ainihin nahi illa da sanin ma kai hadin shi ne ga jinan algara والجهالة في المبيع أقول كل نورا تقول ساتنجي سوري نوت كل جمع ليس في كتاب الله وسنة رسول الله وهو باطل تشيرة النبايا القرآن لا حديث تشيرة النبايا القرآن بلا حديث وكتني سوى للي كاتبين وإن كان الأكل يكتب كل كتاب كتابين نبيا لذلك عن إليه لا يجعل الحرام حلالا يبدأ ما كل ليه نجومين بايا ميل حرام تقوم عليه نجلا وإذا في هذا بيت مجهول وتقاتل يلي سوى على أهل بعدين أما غير معلوم كما لو me yi faruwa yi saboda na makara? Nan ba da mutu. Za ta mutu? A zuwa da sun faɗa ba zai a dace ne. Sai mu tsaya. An gane ko? Budulan da ya fi bari da bazuwur amma ba yi mun ma'adun bala araja. Abin da ba ya nan kuma ba duk wannan babu ne. Don na gara mu tsaya nan. Abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu dadarsa. Wannan muka yi kuskure Allah ya ba mu dadarsa ya yi ina da wanda ya nuna ya ci ya hawa wani da kuma wani da ba Allah ta nuna wani da ya yi ya ci da wani da kuma ya Allah ta nuna wani da ya yi ya ci da wani da kuma ya akwai tambaya ba gan da duk da ana magana dola ina ga da larabci ma ya rubutu ina ga za mu hankala da shi da shi ya rubuta da larabci ma ya rubuta insha Allah ta'ala za mu karanta da shi dole ana magana da Nimar da lafiya gida da da wasu da ke da lafiya da mai da lafiya. Yana ruwa da jina da ya ruwa da jina da wani baba. Wannan da ta kara wuri ya ruwa da ya ruwa da ruwa da wannan da ta kara. Yana ruwa da jina da ya ruwa da ruwa da wannan da ke lafiya. Ke rayuwa da talauci da lafiya da ya da ke kama da ita da ya yi. متعبون يا رب على الشيء اللهم اعطنا الدنيا حسنه ومنا الذين لنا ومن عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الذي يبين اليك انه يكون ولا